بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته turmi biyu na wannan haduwa tamu da da muke na wata-wata a majalisu Abubakar ibn Abi Shaiba sha hudu ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya daidai hudu ga watan Janairu 2026 miladiya wannan majalisi namu na nahwatul fikr insha Allah zamu tashi thumma al-gharabatu imma an yakuna fi asl as-sanad am la ko فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه ibn hajar al-asqalani yanzu zai mana magana akan al-gharaba yayi magana akan al-gharib hadisi wanda yake wanda suka ruwaito daya daya ne to shine yake cewa to amma al-gharaba din ana iya samun zama a cikin aslul sanad ko kuma ba a cikin aslul sanad ba a cikin aslul sanad shine a cikin sahaba ana iya zama ya zama shi isnadin hadisin ya zama an san shi amma hadisi ne bako a asalin isnadin wanda aka rubutu wannan sahabin da aka rubutu hadisin daga wajensa duk ko ayi zuwa hadisin an sai shi yanzu kamar misali hadisin inama al'amalu bin yati sahabin hadisin da aka sani shine al-umar da khatta amma sai aka samu asul sanad asul sanad shine madar sanad din aka sai wani canja yace ba umar ba abu hurairah to kaga wannan shi gharibun ne min hadith abi hurairah inda misali akwai irin wannan ruwaya an fahimci magana su ana wannan shine asulul sana asulul sana shine sahabi din da yayi ruwaito ya zama batanin wataƙila an san shi amma hadisin ya zama bako ne a asalin isnadi wato a shi wannan sahabin wanda aka ruwaito aka dingina mashi wannan hadisi na a misali shine kamar hadisi da ibn abi asim a cikin sunna at-tabari cikin tafsirin sa ibn abi hatim a cikin wato tafsirinsa shi ma Muhammad ibn Nasir a cikin ta'zimu qadar as-salah da sauransu su Ibn Khuzaimah a cikin at-tauhid akwai riwaya da suke yi da ga Ibn Abdul Hab ya kawo shi riwaya da suke dangata ma Nawas ibn Sama'i wannan hadisi na wanda ake cewa wato in Allah ta'ala yayi wahayi sai wato mala'ika mala'iku su karbi wannan wahayi da tare da shi ماذا قال ربكم وانا حديث هنا واس بن سماد ذاتنا إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أنت الحديث تكاغا وانا حديثي حديثي ne wanda ake cewa da isnadin mutanen Sham ake rawaito shi daga Nawas ibn Sama'a to isnadi hadisin isnadin hadisin malamai suke kuskure ba hadisi ne na Nawas ibn Sama'a ba wanda ya kuskure shi ne Du'aym ibn Hamad al-Khuzai Nu'aym ibn Hamal al-Khuzaymi babban malami ne. Yana da wadafa wallafe na hadisai sosai. To amma dan ba yana da wasu yana da kurakure da yake yi. Matanin hadisin ingantacce ne an san shi al-matn ma'ruf. Walakin walakin al-hadith fi asli sanadihi gharaba. Ka asalin isnadin yanda ya jangina ba Nawas ibn Saman to akwai bakunta ba shine hadin aka sani ana an san hadisin ta wannan hanyar ba. Hadisi hadisin da aka sani shine hadisin Abu Hurairah da waninsa da ke cin asahihai saboda haka isnadin na gharibun la asal lahu fi hadithi shamiyin ba ma hadisin mutanen sham bane saboda haka da aka zo yanzu Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai ya je danganta ma Walid ibn Sulaiman yake cewa hadathana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir ana Abdullah ibn Abi Zakariya an Raja ibn Haywa wannan dai da ya kawo shamiyun ne to kuma hadisin bako ne ba isnadi ne ba hadisi ne mutanen sham ba ai mun yi magana cewa akwai mafaridul awsah za ka samu ko hadisin da kowane gari an san wannan hadisin nasu ne kamar hadisin ya ibadi ne haramta gulma ala nafsi da alfu bai na kuma haram fata balam kaga hadisi ne sha so sai wani ya dauko shi ce hadisi na kufa kaga ba za a karba wannan mushi daga wannan ba an fahimta to wannan shi Nawas ibn Sam'an kaga a can shine asalin sanad a hadisin alhali asalin sanad din a cikin hadisin shi shine Abu Huraira saboda haka madarun sanad shine asalin sanad an fahimta madarun sanad ba akwai wani lokaci zaka ce madarun sanad suna cewa wato magamar hanya da ta hanya hada wannan hadisin baki daya misali a ce Imam Bukhari ya rawaito baya daga Abdullah bin Yusuf at-Tanisi Imam Muslim ya rawaito daga Yahya bin Yahya at-Tamimi Abu Hurairah ya rawaito daga Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani ya kuma sake rubutowa daga Abdullah bin Maslamah al-Qanabi amma dukkan su sun rawaito daga Malik wannan shine madarus sanad to wannan ba shi yake magana a nan ba ba irin wannan ba ana maganar madan asul sanad shine wato inda in aka je ciryan ciryan da shi sai manzo Allah wanda shine hada ka da manzo Allah to wannan shine abin da ake magana ana min as-sahabi alladhi alayhi madarul khabar saboda haka to ko da hadisin ya zama wato sananne ne an san shi amma in ya zama an ruwaito hadisin ba da daga sahabin da aka san shi ke ruwaito wannan hadisin ba to ana iya cewa wannan hadisi akwai karaba tare da shi fi asli sanad an fahimta ana iya kuma zama hadisin an san shi a wajen asali sanadin an san shi hadisin na marwai na abu huraira ne amma kuma wanda ya ruwaito daga abu huraira sai aka ce aka ce wani ne ba shi ba daga shi ɗalibansa ba shi wannan ba mu ce misali hadisi ne wanda ya ruwaito hadisin shi ɗaya daga az-zuhri shine suka ibnu uyayna kai kuma sai ka dauko ka ce malik ma shi ya ruwaya shi ma ya ruwaito to kaga wannan ba asalin sanadin warke wannan tabi'i ne karin fahimce mu ce hadisin aka ruwaito shin ɗaliban abu hurairah suna da yawa akwai al'araj abdurrahman ibn hurmus al'araj akwai abu salih zakwan as-samman akwai ɗaliban sa da dama akwai abu salama ibn abdurrahman ibn auf da sauransu to kawai hadisin asali abu zinad ne al-araj kai kuma kaje ka ruwaito suhail annabi abu salih daga babansa sai ce to wannan hadisin an ji an gani cewa ba hadisi ne na abu salih as-samman ba hadisi ne na wato al-a'raj da ke rubuta daga abu hurairah to in ya in ya zama ya canja haka to kaga yanzu wannan ya canja ne ba asalin sanadin ba an fahimta ya canja ne a cikin marwaita ar-ruwat an asl sanad kamar hadisi ne hadisin asali ana rubuta shi ne daga nafi daga abdullahi ibn umar sai wani ya je juya ce hadisi ne ake rubuta daga Salim daga Ibn Umar kaga Ibn Umar dai da an yi ittifaqi amma dai suwa suka ruwaito hadisi na waye to sai a ce wannan hadisi ne nafi ne ba na Salim ba an fahimta to wannan garaba da muke magana yanzu hadhihi garaba hadhihi al-garaba fi ghayr asl sanad amma yanzu shi garaba fi asl sanad shi a cikin asalin sahabi hadisin Abu Hurairah ji a dauka ji amma Ibn Mas'ud to kaga wannan garaba ne fi asl sanad فالأول حديث فرقه وند الأكي سامع الغرابة في أصل السنة شيني الفرض المطلق شيني حديث الرأتي شي تيلوني شي ما كنت ياكي ما كنت والثاني نبيكم شيني الفرض النسبي شيني وند يكي شي إن أكوت أن تادا وند سكروجو حديث أبو هريرة وتقيلة شي يادا غنتا شيني الفرض النسبي ويقيل إطلاق الفرضية عليه أما دا يوا ما قال بما لم يكن سكا أي كرنشي قرية دغسي أي إطلاق يتوا الفرض نيكري أكاسا شي ولا ده الفرض المطلق شيني حديثي مثالي دا عبد الله بن دار كير وتر ابن عمر cewa annahi an bai alwala wa an hibatihi ka a dinga sai da alwala waltaka ko a ko a baiwar sa a bada kyautar sa wannan wanda yake rawaito wannan hadisi daga ibn umar shine abdullahi bin dinar kaga a cikin dalibai ibn umar akwai dalibai da yawa akwai salim dan sa akwai nafi amma duka basu ruwaito wannan riwayar daga daga daga malamin su ba sai wanda ya rawaito shi ne Abdullahi ibn Idris shi ma maulansa ne to kaga wannan hadisi ne wanda ke al-fardul mutlaq ne ah inda ake kuma samun wato wato hadisai mufradai irin wannan shi al-bahr zakha na na al-bazzar daga an ce zaka je ya kawo ya kawo ya ce wannan hadisin ta farda ne fulan haka ko labirin wannan galibi ana samun mafaridin ruwa a wannan littafai sannan kuma sai mu'jamai na tabarani zaka yana cewa yana cewa wato tafara da bihi fulan an fulan tafara da bihi fulan an fulan duk da za ku ga wannan Abu Ishaq al-Huwaini daga ya biya ya bibice wannan inda yake tafara tafara da nan ya dan masa gyara shi kansa so yana da kyau kuma a duba littafin sa wannan littafi ne wanda yake ya kusan zaran gwanin Abu Sa'd al-Bayyi baki ɗaya sa a wannan littafi saboda wani abu ne wanda yake a tsabarani ga wanda ya sa Abul Qasim a tsabarani a harkan wato yanda yake lamarin sa ya rasu 160 shi kanshi wato babban al'amari ne to yace tafarrada kuma kai daga baya ka zo kuma ka ce ai wannan tafarradin babu shi to ya Allah maka cewa lalle ai aiki makarami ba wanda yayi aikin shi kansa to ya sami bankama ba mai girman gaske shi ma alfardun nisbi wannan yana da yawa ana ana yawan samun sa hadisi ne na Abu Salih As-Samman tafarrada bihi an Abi Hurairah amma kuma sai a samu kuma wani wani ya je ya dauko hadisin ya je kai ma ya je ba wato al-a'raj kila kuma shi ya ruwaito ba an fahimta wannan shi alfardun nisbi alfardun nisbi yana da yawa galibi ha a cimar wata ana samu an ce wannan tafarra bi hada alhadith ya amfula shi kadai a cimar wata aka je na ruwaitowa to shi al-mafarid galibi idan wanda ya tafardin ya isa ya tafardin shikenan yanzu kaga wannan Abdullahi bin Dinar baka da baka cewa kai saboda shi ɗaya ne ba za ka wani karɓa ba dan me shi kansa an riga an san cewa yana haddace abin da ke wajen malamin sun ke faɗa kuma ai su waɗancan ba kai ta shiga su suka yi ba cewa aka yi ba su faɗa ba to kuma rashin faɗa ba karaitawa ba ne ana iya zama bai faɗa ba amma kuma ya san hadisin dalili bai sanya ya faɗa ba ya ce ai wannan hadisin na ta ma ɓoye shi ko ba taɓa ba da shi ba amma wurin ma kuka ci wurin wani ya ce to eh to haka ya yi gaskiya shi ke kuma sai a karɓa sai ke cewa wa khabarul ahad haka ne ba ko ko ba ka bane وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف فنظام شجاع سلم شيبة القصيدة إذا خبر الآحاد ده بقى يا رجاء خبر الآحاد أنا كسامي صحيح لضعيف sai ke cewa khabarul ahad wanda yake adalai wanda suke cikakku a hadda ce ta mudabbi wajen hadda su hadda su hadda ne cikakkiya suke da ita muttasilat sanad wasu suka ruwaito hadisin a halin kasancewar su iska halin kasancewar isnadin ya ya sadu ghayra muallalin ko babu illa tare da isnadin wala shadh ko babu bukewa huwa sahihu da zaki wannan shine hadisi ingantacce wanda yake tsayawa da kafansa baya bukatan wani sai ya mishi ba baya bukatan wani sai ya fara masa baya wani tafawutu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsafi amma shi kanshi sahihin hawa hawa ne eh sahihin hawa hawa ne wasu sun fi wasu kaga hadisin da Malik yake ruwaitowa daga daga daga Nafi daga Ibn Umar ba wajen malamai kasa yake da hadisi sama yake da hadisin da yayansa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zaid ibn Kiyar Baituwa duka su manyan malamai ne amma dai an fi kaddara wancan an fahimci an fahimci bambancin nan kace muttasila sanad kace muttasila kamar shi fatha a kan cewa hali ai fi hali kauni naqli muttasila sanad an fahimta in kace kuma muttasilu sanad sai zama khabar ne na mutana mahbub ai khabarul ahadi huwa muttasilu sanad an fahimta kowane kai za ka iya za ka iya bayani shi to a nan malam kun ga damar sashi ya kira littafin nukubatul fikar da abin da ke faɗan maka anan yana faɗan maka hadisi ne wanda galibin malamai suka ittifaki suna kiran shi wannan sunan shi ingantacce wasu daga cikin malamai aka samu suka ƙara wani wasu sharɗai wanda suka wuce wannan da kaga ba za a baya izina da su ba wasu kuma suna yin sakaci ba su kai wannan ba kaga su ba za a izina da su ba da ma sai a izina da abin da ke malaman hadisi duka sun yadda cewa waɗannan sharɗan su ne sharɗan hadisi ingantattu almujma alaihi inda aimat alhadith ah saboda haka ana iya samun wani tsanani wani sakaci wani kuma ya samu tsakarakiya ah malaman hadisi gabanin imam tirmidhi inji malamai galibi suna cewa farko al'amari suna raba hadisai ne kawai karbabe da wanda ba karbabe ba karbabe din nan kuma galibi shine sahihi ko da kaga a wani irin su imam malik sun ce hadisi hasan suna da magana sahihi zuwa wajen su ba sa su magana maka wai tsakanin hasan da sahihi akwai bambanci ba an ana cewa farkon wanda ya fara kawo irin wannan rabe-rabe shi ne abu isa turmidi wataƙila dai ba shi ya fara kawo ba amma dai a rubuce shi ne shahara amfani da shi shi ya fara gace ya kawo saye ya kawo hasan ya kawo za'if wasu daga cikin malamai kuma suka istifsani wannan abun da ya kawo saboda ya zo da wani abun da yake alwasa da bai na ba'afi wa siha abun da ya yi kuma abu ne mai kyau saboda haka malamai suka karbi wannan saboda su bambance hadisin wanda yake shi bai kai kololuwa cin ba bangaren haddasa ba amma kuma ba kasa yake ba ana hujja kuma da hadisansa kamar irin su fulayih in a madina ne fulayih za ka ga hadisansa suna dan kasa kamar irin su muhammad ibn isaq sahibul magazi wa sayyid hadisai hadisansa hasan ne ya sarraha ta hadisi da ire-irensu da ire-irensu wani kuma zai ga an tsaya wannan ko hasan ne ko sahihi to wannan ko an aje sahihi kuma a ce sahihi kin ba kin ba sahihi ko ko tsakiya ko kasa wannan kuma shi zai ce wata tafawutu wata mu bi tafawuti hadhihi al-awsaf mala ce bi naqli adl adali ya zama ya ya ya ya ruwaito al-adl shine wanda ke dayyinu saduq wani ya da addini ko mai gaskiya ne kuma amintacce ne dayyinun saduqun ma'mun wannan shine wato adalcin da kowa ya aka yi aka ittifaki akwai rago wasu abubuwa da aka faɗa na adalci duka wasu ba ittifaki ba kaga anan aka ce maka malami adali daga cikin sharadin adalci shine a sami wanda ke da addini kaga anan kaga kafiri ya fita wanda yazo a filin Allah ta'ala yana nuna cewa shi fasiki ne fajiri baya jin kunyan Allah baya jin kunyan mutane kaga wanda shi ma ya fita daga cikin abin da ake kira adalci to amma duk da haka wani lokaci akwai ba kowace ne wani lokaci aka inda mutum yana musulunci to malaman hadisi sun yi amfani da mutlaqud diyana ma'a sidiq mutlaqud diyana ba shine addinin mutlaq ba wato aka samu ne musulmi da amma ya dan wasu dan tsiyatakun sa haka shi kansa amma sai aka je aka dan bincika aka ga amma wato shi ba ya karya a hadisai to shine mutlaqud diyana ma'a sidiq to sai su karba musamman in akwai dalilai da suka faru na siyasa da wasu abubuwa da suka wajabta wani na dan na dan zakin dan wani haka ko wani na dan yi majura habaici babban misali a nan shine kamar riwayar Marwan ibn al-Hakam Marwan ibn al-Hakam kusa ya shiga fitina kusa yana da wasu laifuka da yawa a musulmai fa wajen su falha da su zubair sosai yana kuma da wasu maganganu da ya dinka fada a hakkin manyan mutane sadaka akwai abubuwan rashin mutunci da yi sadaka su amma malamai tare da haka duk da qilatu diyanati duka an yi ittifaqi aka cewa huwa huwa qalilul diyana addini sa kadan ne to amma saboda ya dauki ƙarya babban al'amari ne a wajen sa baya ya mawaza Allah ƙarya kuma yana ba ruwa har da wanda suke makokaran sa ne wanda suke akwai dan takun saka tsakanin su yana da wanda hadda ƙari da bari a hadisin da aka ce Aliyu yayi ya yi Usman inkari akan mutatu alhajj ai marwan ya daga cikin wanda ya rawaito wannan hadisi ne to urwa duk da tsakaninsu ai urwa kun san kanin Abdullahi bin Zubair ne ko tsakaninsu ai babu jita da su su marwan sosai amma kaga duk da haka da yake madan malamai dan Allah suke abubuwan su suka ce idan marwan ya faɗi hadisi ku yadda kana marwan la yatahamu fi hadisi marwan ba a tuhuma shi a hadisi kaga shi ana tuhuma shi a wannan abubuwan kenan wanda ka nagarce maka ana tuhumar shi a wasu abubuwa na addininsa amma ba a tuhumtar shi a gaskiya to shine malamai anan sukan ce to mutlaqud diyana wannan za ku same ta a cikin talibu tabi ibnu hajar ya kawo wannan magana da urwa mutlaqud diyana ma'a sidiq to wannan ya zai iya zama a karba hadisan sa marwan hadisan sa duk suna cikin as-sihah na malamai an fahimta sannan kuma ana iya samun kaman hajjaj ibn arda al-kufi babban malami ne amma daga baya sai ya sanya ba kanshi wasu wasu dabi'u na jiji da kai kawai shi yana ganin ma bai ba zai wani huda talakawa ba in ya zo ya ga kun wani sahu sahu haka da talakawa ne nan kawai zai iya juyawa to wannan sai ya fara sanya wasu da sai malamai suka fara baya baya da shi daga ciki akwai a tauri a tauri ya yi da riwaya da wajensa amma kawai sai ya rika sai ya tauri daga bayan fara ja baya sai ya riga nuna ce mato ka tsauri ka zo ana bada hadisi shine ka ba juya abinka to kuma sauri babban malami ne a kufa saboda haka a ce masa sauri baya sauraron hadisin hajjaj kaga kamar akwai wasu akwai wata abu akwai wani abu kenan to sai yake cewa yara bunayyu saurin ana nahfilu bihi shi bunayyu shi dan dan sauran nan sai da wulaka shi ba wanda kina ku saurara da girman kai din ya yi tihi kware da gaske da kuma wato al'ujum mun damu da shi ne inna la nubali ja'ana am lam yajina babu damu ba yazo ko bai zo ba za mu ci gaba da hadisi kuma yanzu kaje karwace wanda suka yi riwaya daga Hajjaj ibn Arfa za ga manyan malamai wannan abin da yake yi malamai ba su ba su ba su ba su ba su ittifaqi da shi ba amma tare da haka dan gurkun ba su ba su ba su wato ce ba za su karbi hadisansa ba sai dai wannan ubangiji sai mashi za a mutaka sai ya sanya ya samu samu matsalar hadda daga baya kuma ya je kuma ya dauki dabi'a ta tadlis to wannan sai sanya malamai daga baya hadisansa ya zama ya rubuto sai an an bincika amma idan ba haka ba malamai da sun izina da da cewa shi imam ne malami ne sosai banda shi akwai tsarin imam malik wanda ya ma dan dan gaba ya dan gabaci Malik a wajen wasu lokacin malamai Amr ibn al-Harith al-Madani thumma al-Misri ya bar Madina tun a farkon amari ya tafi Masar ya tsaya kusan shine ya zama malamin malamin mutanen Masar ya kai musu hadisai sosai Amr ibn al-Harith al-Misri shi kanshi faqih ne imam ne kuma kuma watakila kamar wato yana da neman yanayin duniya ta dan mushi kunci haka watakila yasa ya dan tsallaka to daga cikin abin da malamai za ka je ka duba don ku gane wata girman sha'anin shi wannan bawan Allah shi ne ibn wahab yake cewa law baqiya lana amr ibn al-harith mahtajna ila malik ibn anas inda ya ci gaba da rayuwa bai mutu da wuri ba da mu za mu bukaci malik ba malik ba kuma shi yana ruwaya daga bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj malik kuma bai ma bai da ruwaya daga bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj shi kashi ya da wasu malamai da ya raskawa da shi malikin ma shi dan shi babu kai daga baya zo masa ya zauna saboda haka to malami Imam Ahmad na cewa ruwaya da yake daga Bukair bai sami ruwaya ce wanda akwai wasu ba da al'alahi ya zo ya ce kamar wato Ibn Wahab ya rawaito daga Malik ya sarraha cewa ya ji amma dai magana ce tsakanin malamai ina son dai ku gane yanzu shi wannan martaba na Amr ibn al-Harith ne sai Lad ibn Sa'ad daga baya bayan wani lokaci ya koma a gida na sai ya ga Amr ibn al-Harith ya fara dan canza yanayin shigarsa wato malamai su kansu ba su ma saki baki sun faɗi yaya amma dai kaya ne yake sawa dai haka wanda bai dace da malamai ba wato kamar ka ce ya tawassa akwai tawsi'atul malabis haka ya dan yalwata haka ya dan buɗa to wajen da duk malamai haka dai suke faɗa cewa da jimin sa'ad da ya gan shi kawai sai ya dan mutuke fuska haka sai ya dan zungure shi saboda wannan haka zuba za mu bi ra'ayin laifin sa'a saboda kawai ya saboda kawai wani abu da ya gani irin wannan malamai ba su yi haka ba shi sa kuma malamai suke ma wannan bawan Allah ladabi in za su faɗa ma sai su faɗa cikin ladabi kuma saboda haka in wataƙila shi yana yi ne saboda yana gani ya kasa girma ilimi kowa da yanayin fahimtarsa ba mai talibu ne yake hikitowa daga abu hannu na cewa abu hannu na cewa wasu yi wa aka mamakon ba ya faɗa haka ne da Allah ya sa kafa bil'il wataƙila shi ya ga alama waɗannan jahilai da ba sa girma ilimi sai masu girma da aka yaga bari ya ɗan sa ya sa alcabba ya sauko aska tara ya sa ya ɗauko malammali ya ɗauko rawani ya ɗauko kandiri da wayar yarki to kaga wataƙila haka yi saboda ka akwai tawili to in kadara ma wannan abu ne shirin abu ne ke shiga ma dan adam ba ka cewa yanzu ka jinkirtar da imamanci saboda wannan abubuwa ba yanzu ne ba jahilai yanzu sun shiga abubuwa har abin da ba kowa bai gani ba sai su je su gani kawai aje kuna shin tafiya kawai an gaba da jirgin zaman dole sai a ce a ji a ɗauko hoton sai a ji a sa sai a ce to kun kun kuna umar da kyawa ko kuna mata da kanku kaga jahili an zama tarihi da yawa irin wanda duk yana gani in ma da gaske abin da ke faɗa balle abin da ke faɗa wani lokaci takallufi ne ba a takallufi wannan ya daga cikin abin da lokacin dan uwana ana yi su kufa da yayi maganan wani kashu da zamu yi a nan majalisar nasa nake kwaɗayin kwarai da gaske akwai bukatan a makaranta kitabul ilm na Abu Haythama da isnadi samu kuma saboda mu riga buga misalai akwai jahilai sosai a harkar da sosai yanzu wallahi akwai abin da ba zai ana dubawa ko wani zai yana wani damuwa cewa wai wai malam wani biji jira ga malam sai me duk magabatan ma su ma sun yi haka abu zai baka mamaki shine tsakanin sauri da Abu Hanifa da Misal ibn Kidab da kuma Hassan ibn Salih ibn Hayy zumunci ne ke tsakanin su kuma su ne malaman kufa da wurinsu amma kowanne su ba wanda bai yi kima da kowanne ba kuma daga baya ma ba su je ma wato jana'izar juna wasu wasu gudu ba su je ba kuma ba wanda ya kaga in ya zo daga baya zai ce wai a daina waɗannan ba malamai bane malaman banza ne tunda ba su je jana'izar ba me ya jana'izar sai in dai ina rigima da kai ai ina rigima rigima ai ba wasa ce har ba wasa ce ba eh saboda ka harka kulawa da irin wannan abu akwai abin da za ka gani muna lazumta ba wasu malamai abin da baya lazumta ba baya lazumtuwa in kun duba tsakanin harmala ibn yahya at-tujibi da ahmad ibn salih al-misri babu wani malami da yaje ya samu malaman da ya roƙi ya musu waya guda su bi duka a lokaci daya in dai ka je ka samu ka in dai kai ganganci ka shi ka tabbulin ɗaya ɗaya mu je maka hadisi to gaba da tsakanin su amma kaga an taba an taba bi ta nan kowa zuwa ya je haka ake haka dinga zuwa ana ana ɗaukar ba ilimin su da misali da yawa wannan kar mu tsaya nan abin amma dai abin da ba na baka tabu duk wanda ke wannan magana to tsakani da Allah ba ya shigar ta bai irin shi zaka yi amma ibn Allah yana cewa irin wannan kalamai tutwa wala turwa in ka ga tsakanin malam wani malam wani akwai dan takun saka akwai manja da wai wai wai wai za ka a cewa akwai wai zaman doya da manja Allah kyauta magana ce fa kwanan nan fa Professor Asgar yayi ni wallahi kwata kwata ba gashi nakan ga rujudin da ake dan masa ma amma ni ban ma lura ba sai jiya wurin katu ake cewa ai wannan abubuwan duka su biyu ake ya fada kaza fada kaza fada kaza to na na dole sai ya dauki ra'ayin ka ba dole bane kowa yana yin abin da Allah ta'ala yake gani ya fahimta ne zai bauta ma Allah shi almuhim dai anan abin da nake magana idan an sami al'adl ya zama dayyinun sadukun ma'amun kuma ya zama a cikin addinin irin su imam muhammad yin tsari irin su imam malik ne wato kowa ma haibar su yake ji har malaman su kwarjin su yake ji saboda lamarin yanayin addinin su imam ahmad duk malaman su sun masa shirin kirki yazid ibn harun ba a yake yi amma da dan barkwanci da yake da ya biya ya ga imam ahmad cewa ka imam ahmad na wajen kuma kabari muna wannan abu abdullahi sana'ani wato abinda yake tsakanin shi imamu ahmad zaka ga yana yin tsauri amma in ka fitar jama'a ba imamu ahmad bal ma wani lokaci akwai wani da ke cewa ya ba su wata jarabawa sai ce to kai kai ne shugaban su kai kai ne kai ne kai ne amin al-amin a cikin su banda shi zaka ga su al-fadl ibn dukai da sauran sai su gina imamu ahmad wani tsare kunsa zama ko fatawa ba sa iya gabansa to an samu haka haka ake so haka ake sandin mu zama amma imamu ahmad shi ba ko yana da wasu ne da rima da su ba ko kusan haka ita sunnan sabawa ubangiji haka ya riga ya sanya yan adam haka muke sai an saba dole sai kuma ka imam malik duk sha'anin sa tsakanin sa da abin da tsakanin sa da da muhammad ibn sa'd sahibul maqazi wasiyar Abdullahi yana da yazo yana yin tarjuma Musa ibn Hukma Malik yake cewa ibn Uqba ya sirarsa ya fi kyau kuje wani sirar Muhammad Musa ibn Uqba kuma bai dinga sakin baki kamar yadda wani sai saka ba yace ta'aribi yake ba Muhammad ibn Isaq yana mashi wani jibaye ne haka yana yana yana to ba kaga an mutana shi ba mutana shi ba ba malik haka haka dajjal ya ce masa so a kula kwarai da gaske ba komai ne haka da ka gani ka zo ka ta faɗa kuma wasu abubuwan ma dai duk ba haka suke ba ba ya cikin sharaɗin abin da wannan addini ka ce wai dole sai ya zama kammalalle a kowane ko da an sami za'artar kuluk ya dan fusge-fusge a amma shi yana da wannan amma an yi haƙuri da shi ya haifi ni ma'inin kana bin tarjama su ba za ka za ka gaba wai sauƙi da sanya al'amari da shi ba yana da tsananin a wasu abubuwa za ka an haƙura da shi haka nan saboda haka haka abin yake amma dai a samu kyakkyawan hali wannan shi aka fi so za ka ga masu malamai hatta wato yanayin barkwanci ba sa yi saboda suna ganin wannan kamar jarhi ne wannan kamar jarhi ne rafi maula bin umar ya daga cikin wanda yake da zafin gaske ba yana daga cikin wanda ke da zafin gaske imam malik yana cewa kuntu ati nafi'al maula ibn umar ina zuwa mashi nisfan nahari da ran tsaka ma yadulni shay'un min ash-shams babu wani abu da da zai min irwa na rana wa kana manziluhu min naqib as-suray ya fada inda yake wa kana fi shidda mutum ne mai tsanani mai kaushin dabi'a fa atahayyan khurujahu sai in kirga da lokacin da zai fito in ya fito din ma fa ad'uhu sa'atan sai in yi kamar ba wajen shi naje ba in bashi da wani lokaci dan ci gaba da dan zaman sa wa urihi anni lam uridu lin kan namu cewa ni ba shi ne da fata ba ba wajen shi nazo ba thumma a'radu lahu sai daga baya kuma sai can wani lokaci sai zo in bujuro masa fa usallimu alaihi sai mu sallama thumma ad'uhu sai in ƙara ƙale shi hatta idza dakhala al-bala sai ya je wata inda zai tsaya ya zauna aqulu sai ce kaifa qala ibn umar fi kaza wa kaza ya ibn umar ya faɗa ba zai ce mishi hadisi ba in ce hadisi to ba za a ba lafiya ba za a yi ba sai ce to yaya ibn umar ya faɗa kaza sai ce fa qulu kaza kaza kaza shi kenan sai ba shi hadisi yana gaba ba ne fa akhiru sai ba ce na ba daidai yake bayarwa an ka ci gaba shi kaga to kaga kaga yanzu dan Allah mu ka hada da irin mu haka malikin wannan fa malikin da yake rubutawa daga nafi daga maula ibn umar daga abdullahi ibn umar ake cewa ita ce silsilatul dhahab aka fi hada wannan hadisan da haƙuri da kaskanci da hantara a hantare shi ya yi haƙuri amma a haka ya hada wannan abubuwa wajen nafi amma yanzu wani kawai na gani yake kawai kamar yana bakan yana maka ne malamin ko ba zai yi haƙuri da zaharatul qulub na malami ba haka ake haƙuri akwai yadda za ka gani abin da shi ya yi yawa ka gaban malamai ba su iya zama da shi ba amma dai galibin al'amari malaman hadisi suna haƙuri a irin wannan kuma neman ilimi ɗalibin ilimi haka kamata ya zama ya haƙuri da wani abin da ya samu tare da tare da malaminsa za ka ga duk wannan barkwacin su malamai duk ba sa san shi suna bari amma dai ko da an samu malamin bai san barkwanci to amma kuma in dai yana da gaskiya to ana iya karba a cikin malamai an samu wannan su masu barkwanci ne su haka Allah ya yi su wani ma har yi barwacin da zai iya zama sanadiyan ma hadisansa baki daya kaman ibn abi uwais isma'il ibn abi uwais dan dan yar uwan malik ne to mutum ne mai barkwanci barkwacin ma da wato wani lokaci za ka yi malamai sa cewa kowa da'ifun aql to an ba shi da hankali sosai shi eh to ai saboda in ya tashi akwai lokacin da ya nemi har ya kai kansa ya kai ta kansa to ka kai kai ta kanka ai baki da hadisan naka sai kwandam to daga baya ne su imamu da sa'i ma duk su sun dauki suna ganin abin da ya faɗan kawai dole a abin da adara ku yana cewa la ahtaru fi sahih ni ba zan zabi wannan abin sashi a cikin sahih da ba suna yi ma imamu bukhari wato magana dan me zai za su ce su dauko irin wannan mutum amma da aka bincika aka ga kawai wannan sabuwa ce kawai tsaba gigiwa tsiya ce kawai ke ke diban shi da gangancin tsiya da barkwanci wanda ya wuce gwari al-muzahul mufrid to wannan shine ya jawo to ana iya samun haka daga wani malami shi akwai shi da wargi a wurin wa'azinsa irin karatu to an yi alaka ta sai kuna haƙurin wa'aza eh masu nan wuri Allah kyauta amma misali aka samu shi dungunakun almujahil fiski fasikanci yake yadawa to wannan kamar wanda Allah ta'ala ya bashi Qur'ani daga baya je aka ce ya shiga gidan caca ana ba tsammanin ko shi gidan caca ai kaga wannan ai bil ai kuma shi ina karama kuma kamar wa kamar Suleiman ibn Dawud al-Minqari ash-Shadhakuni wannan babban malami ne na malamin amma huwa mujahid ya yana yana abayyane jama'a yana shan giya yana kaza yana kaza yana fasikanci Suleiman ibn Dawud al-Minqari al-Basri al-Hafiz ne babba su Imam Ahmad duk da yanayin su cewa takadarin mutumi ne ba shi da kirki ta fuskan addini amma su ba ba sa barin shi imam muhammad yake ce ma'amrun naqid cewa yadhhab bi na ta'allamu ilayhi naqd ar-rijal naqd ar-rijal shi kai ka san fa wannan ba za mu bashi haka ba zo mu tafi wajen shi mu je mu koye yaya ake ba mu tsakanin rijal na hadisai to abin da Allah ta ya mashi da ilimi amma da haka ba karba hadisin sa saboda shi mujahid ne amma dai dai dai dan dai wasu abubuwa wanda ba wai mujahara yake ba to ana iya karba wannan mala ce tamin zamfi ya zama yana da wato hadda hadda cikakkiyar hadda cikakkiyar hadda azam shi ne ya iya wato rike karatunsa rike wanda za ta makana masa to ta mutu ne to to zai na daga murya kenan ko wato rikewa ya zama akwai rikewa na haddan yadda za ta sanya har zai iya isar da saƙon yadda ya ji yadda ya ji wanda malamai sa cewa ilau'i ne guda biyu ko dai zamu sadar ya zama wato ya haddace duk mahfuwat ɗinsa kawai da kayi magana zai baka hadisan haka ko kuma yana da dabtu kitab to shi kuma wanda ke dabtu kitab shi sharaɗin shi ne kuma wato ya zama ya kiyaye littafinsa daga lokacin da zai bada hadisin daga wasu burkice-burkice akwai sufyan ibn wakil ɗan gidan wakil ibn jihar asiba babban malami za ka ga musamman in kana duba littafin tafsirin kabari za ka ga ya yawan rusu wasu banganu wayoyi daga wajensa to shi wannan bawan Allah malami ne mutum bawan Allah ne kuma to amma ya sami wani warraka mugu yana da mashi tushe malamai irin su ko abu zura da su ba ji? ana ji? malamai irin su abu zura na tsammanin su abu hatim suka gaya musu cewa wannan mutumin naka ga akwai fa abin da yake maka baka sani ba sai shi bai yadda ba to tun da ya kuma yamma malaman hadisi haka to wata masu malaman hadisi wanda ya musu kan to zai zai zai koyar da isa ce ko shikenan kawai sai sai aka bar hadisansa wallahi abin da ban da ka ji a zuciyata ba wa Allah irin wannan amma ka zo wajen hadisi kawai ka yi malamin hadisi kawai da an kawo hadisi kana kawo su biyan ibn wakil zai kan kawo da kai ba kawai shikenan da Allah wanda ke da irin wannan kinana wai shine wai zaka zo kana wani ga mu cewa zaka mishi wani gyara wannan hadisi ya tabbata wannan bai tabbata wasu bayan sun gama wannan da binciken sun ce hadisi ya tabbata ka zo ka ce wai kai hadisi to ne ko wani bai gane ba ai bai da sauki wannan sun yi mu'ayashin hadisan sun yi marasan hadisan ana rubuta sai su ce kai wannan bai kamata wannan kai yishi bi annahu wabu wannan kai wannan alama ƙarya ne ce kai ina kaje kaje ƙarya ce kamar malam wani in ittifaki ya ce ƙarya ne to ka san ba wasa muke yi ba da ilimi muke faɗa kuma a je a samu duk sun yi ittifaki cewa wannan hadisi sun ce ba sai da magana manzo Allah bace kai kanka zakarinka da mahaifinka akwai magana da in ya faɗa ka san ka san magana ce ka san shi to a cikin malamai da muke karantawa ma da yawa yanzu wanda ya saba ka tafi ibnu Uthaymeen yana jin an tsako yanayin usulun magana sun tasu ce magana ibnu Taymiya kai da ka ga usulubin kaji uslubi da wani isa-isa ta hujja a zo ana wani wato faɗin cewa bittifaqil ulama ana wani abu kaga sai mutum yake wani wannan magana dan shine zaka gani yana da wani wata isa ta ilimi shi da wuya gari yana cewa wani fi ma alam shi saboda gewaye da ubangiji ya sake shi a wannan addinin ba wajen saboda yana son ya kawaha ba amma dai galibi multafan nasa yana magana da wasu tunanu yana buƙatar dole ya nuna jara'a ilmiya to amma tare da haka duk da malamai daga baya saboda daga baya wani lokaci an likulli jawadin kabwa duk yanayin da ka kai ga hadda in dai akwai irin su imam malik daga sun ɗaya kurakurai waye wane malik wanda ake kawo manyan malaman wanda su a hadda fitinannu ne irin su katada katada yana cikin tsare ko su zuma ne na su na su na su azuhuri amma inda ana magana zan zurutun hadda ce to shi ga baki ɗaya hadisan ne tunda kama kawo ne shi kaman hadisan ne ya yi tagwaguya tagwaguya sai ya cinye shi ta haka Allah ya yi shi banda shi kuma akwai amru bin dinar banda abdullahi bin dinar ibn umar akwai amru bin dinar al-makki shi ba haka yake da sananiyar kwakwalwa to in a cikin misali su su a cikin wajen imam muhammad ne na an cewa asraduhum lahu ji abu abu ubayd al-qasim ibn sallam shine ibn abi shaba mai wannan wannan mai majalisar da ta ramu da ga shi ma ya duk da ya da wani ya da sakaci a nashi bangaren wanda yake duba littafin shi ya san ina ina ba zai ya da sakaci amma dai za ka same shi wato mutum ne mai sa'at al-mahfubat sai imamu ahmad duka haka Allah ta'ala sun haddace amma daga baya saboda yawan kurakurai da akan dan samu ana dan yi sai malamai suka koma cewa to ko da sun haddace to za su ba da hadisan sai su je su ɗauko littafansu da suka rubuce sai su ba da shi saboda a karanta ma kansu wannan kurakurai na na ka samu Ali bin Abdullah al-Madini duk da shi kashi Amin Mu'min ne a hadisi amma yana cewa mana'ani sayyidi Ahmad ibn Hanbal an uhaddita illa min kitab ya hana ni in bada hadisi daga littafi saboda a kiyaye wannan wannan abu da kuma da yawa haka suka ci gaba za ga sun haddace kuma suna faɗan hadisan haka wajen muzakara ko wajen kazo kana neman fatawa ka sai su faɗa hadisin haka da kule amma sun tashi za su faɗa za ka sun faɗe shi za ka je albayhaqi yana kana cin kanta ta zai ce min asli kitabi ko kuma ya gaya maka ba bi bakadat min asli kitabi ya kane faɗa maka a asalin littafin sa ai to kuma kowa za ga a zo a ga cewa wane littafin sa an riga an kyautata an gyara an yi kaza wane kuma a littafin sa akwai da sakaci duk suna faɗan wannan to da baya zama har masu dabu sadar din suna bada hadisan da littattafai sai Imam Bukhari banda sai Imam Muhammad ibn Samad tabaka su su suka fara yin wannan Imam Muhammad Imam Ibn Ma'in Abu Haitama da kuma Ali ibn Abdullah al-Madini da ire-iren su in ka sako su Imam Bukhari su Imam Muslim su Abu Dauda da ire-iren su kusan da haka suka ci gaba da yi suna bada hadisan haka da littattafan su suna bin keke keke keke keke wanda ya duba sahih Muslim zai ga keke-keke na kalai da cewa in ka sauka ka bar sai musulmi kuma ka je littafin sauna bi dauda za ka gani kawai yana cewa wannan kaza lafzu kaza ba san sakaci yana bukhari ke da shi duk sai an faɗa ce wani ya ce sami'tu wani kuma an ya ce sai sun faɗa sai sun faɗe shi mala ya ce muttasilas sanad hadisi wanda yake wato sinadinsa ya ya sadu wannan muttasilas sanad sai zan jumla haliya itisalin sanat shine zama rawi wanda yake jinginawa malamin nasa yace daga wajen sai samu wannan hadisin ya zama tabbas ya karbi wannan hadisin ne daga wajensa yazo da lafazi da zai nuna lalle ya ji kaman akhbarana kaman haddathana kamar sabi'tu kamar anba'ana kamar an mutakar ba tadlisi yake ba musamman wajen mutakar ba wannan duk wannan ana mahmula ala ala ala tisali sanat ah to maganar an dai galibi ko kala wajen malaman hadisi ga wanda ke da tajirisanci wani lokaci za su tsaya su ɗanyi bincike tukuna to a wannan mutassilar sanat haka abin yake baki ɗaya ko ku akwai mulhaq akwai mulhaqatu mutassilar sanat akwai mulhaqat abinda su ba su an tabbatar ba ba isnadi ne mutasili ba to amma dai daga baya an ilhaqin su da da mutasila sanad kamar marasil da sa'id ibn ibn musayyib marasil da sa'id ibn musayyib galiban al'amari kuma da yawa wani waje wasu daga cikin malamai suna cewa saboda duk yayin da yace yace manzo Allah ya fara in kaje ka duba banda ta har nasa shi da kuma mutanen mutum ne wanda ya rasu shi ka 80 bayan hijira ko malik bai riske shi ba ya mutu ya rasu shekara goma sha uku a malik so mutum da ke dado sosai to in ya zama in ya ce maka mazala ya faɗa to zai wuya ka ga mazala ba faɗa ba in ka je ka duba kawai za ka gani an ce marasa ɗinsa in aka je aka duba kusa haka ake gani kuma ana ce galibin ya ce mazala ya faɗa da aka je aka duba sai aka ga abu hurai ne tsakiya saboda abu hurai da sarkin shi ne kuma yana jin nauyi ya dinka yawan faɗansa banda shi a cikin tabiya akwai ibrahim ibn zaid an-nakhai Ibrahim tsakanin shi da Abdullahi dan Mas'ud akwai tazara akwai manyan albaji Abdullahi dan Mas'ud akwai irin su kusan da almajiran Abdullahi dan Mas'ud ya riske su duk ɗalibansa su Abdullahi wanda Ibn Qais an-Nakhai ba sunansa Abdurrahman Ibn Qais an-Nakhai da irayensa da irayensa kusan da ya riske su to amma zaka samu wani lokaci sai ce kawai Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa to malamai suka ce a wannan gaskiya za a dauki shi a matsayin yaji saboda bai saboda al'amma shi ne da ya zo sai ya ce in za ka ruwaito ka dinga ka dinga saka mai isarin baki da zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud sai yake cewa to abinda na ce maka daga Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa to na ji ne ba daga mutum ɗaya ba daga mutum biyu ba in kuma ka ji na faɗa maka isnadin ka faɗa maka mutum ɗaya wanda mutum ɗaya da ka ji to kuma shi ne kawai shi za Ibn Rajab al-Hanbali yake cewa to kaga ma shi wanda ya ce ma Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa to ya ba fi ƙarfi ba eh tunda yanzu ai baka ka da maka ita shi malami ne da ya bara su da wuri shi ma ina jin bai baka shekara hamsin ba arba'in da ya kai haka ana kamfan iliminsa kuma mutum ne mai takanin zan kwarai da gaske duk kusan ɗalibansa malamansa kusan almajan abdullahi dan masul ne ɗalibansa kuma kusan su ne suka zama su hamad ibn abi sulaiman al-ash'ari wanda su ne malaman su abu hanifa kusan fiqhin kufa duk kusan fiqhinsa ne daga baya bayan ibrahim an-nakhai abin ya gangaro zuwa sufyan al-thawri daga baya bayan su da sauri kuma abin ya gangaro zuwa ga Imam Ahmad ibn Hanbal a Iraki to banda wannan kuma akwai wani abin da kuma malamai suke tattaunawa akwai ruwayan Abu Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud da yake yi daga babansa Abdullah ibn Mas'ud Abu Ubaida ba wai Abdullah ibn Mas'ud ya bar shi ne yana wani jinjiri ba ya hankalce shi ya san shi to amma lokacin da Abdullah ibn Mas'ud ya rasu bai yi girman da zai je yana majalisin hadisi ana ana ji ba to amma dai ya dan ji wasu ƴan fatawoyinsa da kuma wasu ƴan tarbiyya da ɗan basu ya dan ji hadace wannan to amma bayan babansa ya rasu sai ya rika bin almajiran Abdullahi dan Mas'ud ya rika ya dinga har hadawa saboda haka in ya rawaito harwaya daga daga Abdullahi dan Mas'ud babansa sai malamai suka kasu kashi biyu za a yi ilhaqin sa da muttasilat sanad ko ko za a bashi ba za a karba ba da yawa daga cikin malaman a wannan zamani gabanin su masu irin su Ibn Hajar al-Asqalani irin su a wannan zamani Sheikh Albani al-Arnaut da kuma al-Allama Ahmad Shakir kusan in suka samu isnadi da Abu Ubaida Abu Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud wasu sun ce yana da suna amma galibi ne Abu Ubaida ke ce masa suna tsayawa su ce gaskiya hadisi ne da'ifi zauna akwai alif tafa akwai alif tafa to amma malamai akwai abin da suka duba daga baya akwai Ali ibn Abdullah al-Madini Ali ibn Abdullah al-Madini a cikin Ibn Zabi ya kawo magana magana a cikin Fathul Bari sai ke cewa shi hadisin da yake ruwaitowa da babansa huwa munqati'un wa huwa hadisin thabt amma hadisin tabbatacce kuma kaga kamar Ali ibn Abdullah al-Madini yana nuna maka cewa shi gaskiya wannan ruwaya ya karbe ta banda kuma Ibn Rajab kuma Ibn Taymiyyah shi ma kusan ya karbi wannan ruwaya ya karbi wannan ruwayar yana cewa saboda ba a san a cikin almajiran Abdullah ibn Mas'ud ba san wanda ake tuhuma ba duka daga su Masruq ibn al-Ajda sai al-Aswad ibn Yazid sai abdullahi abdurrahman ibn qais an-nakhai duk ba wanda ake tuhumar shi da wani shi'anci ko wani abu shi sa ma hadisan ali galibi ana son a son a amfani da hadisan to sai dai a je a dauko almajira abdullahi da masuki da suke rawaitowa daga alim amma galibi wanda su su alim kawai suka tsaya ma su malamai fa su suna kai kyale su waɗannan makaita ne kakil su al-harith al-awar wasu daga malamai sun tuhumace shi kuma babban malami ya kuma da zance alimin abu talib dai su da shirya irin sa amma almajin abu laifin musu babu bakarci to shi ne kishin to abu ubai da iya ce maka baban shi ya faɗa to ya gaya mishi wannan almajiran baban nasa da taso ya gansu to a cikin babu makarta ya za ku ce ba mu yadda ba ibn rajab alhambali shi ma wannan abin da ya faɗa kenan kuma wannan shine zahirin ka je ka duba sani'i na tahawi su addara kudni da yawa suna yin izina da hadisan da shi wato abu ubai da ke rawaitowa daga babansa kuma gaskiya ni ma na fa karkata zuwa ga wannan ra'ayi cewa wannan duk da yake munqazirun ne walakin lahu hadithun tabtun kamar yadda Ali ibn Abdullah ibn ya faɗa yanbaghi an yulhaqa hadithuhu bi bil muttasil banda wannan kuma akwai wani lokaci ana samu shi kuma a babin tafsiri kuma galibi wani lokaci da dan bambanci tafsirai ko san yanda ake shar'in da ake da shi a wajen hadisai tafsiri da sira da dan bambanci yanzu kamar wato ruwayan da walibi walibi ke daga Abdullahi dan Abbas tabbas an san cewa walibi bai zai Abdullahi dan Abbas ba amma za ka samu a tafsirin da yake ruwaitowa musamman wasu malamai suna karba babu Ahmad yana cewa in mutum ya tashi daga daga wajen mai nisa ya je ya dauki wannan wannan abu da ke ruwaitowa daga Abdullahi dan Abbas zai zama to bai asaran bai asaran wato tafiyarsa ba kuma gaskiya galibi tafsirin Abdullahi na Abbas wasu da yawa sun yi hujja da da tafsirin irin su At-Tabari irin su Ibn Abi Hatim Ar-Razi irin su Imam Bukhari Imam Bukhari da yawa wani lokaci in ya ce maka Ibn Abbas ya faɗa cikin sahihi littafin sa Ibn Abbas ya faɗa ka san wani lokaci ba yana da yi wasu dan maganganu ba ce qala fulan qala fulan qala fulan ba to galibi in ka kuma za ga alwalibi ne ke rubuta da Abdullahi Abbas saboda ka hadisansa wasu malamai suke sai ka karba haka sun ma an yi haƙƙinsa zuwa ga wanda suka sun sadu wannan babu magana sira da magana tafsiri magana ce mai zaman kanta akwai magana daban inda malamai hadisi ke hudda da irin wannan to wannan abubuwan kaga duka marasil din ko kuma wanda suke akwai al-inqifa ai kaga ba za ka kira su muttasil sanad ba to me za mu kira su to ka kira su mulhaqat muttasil sanad an yi ilhaqin su saboda malamai suna izina da irin waɗannan abubuwa da ka kamar hadisai Hassan su ma akwai da kuma zaka samu su kuma ta fuskan ta fuskan wane ya ji ga wane wani lokaci zaka samu in dai ba daga baya abinda malaman hadisi suka tabbata akai ne a zaka ce to hadisi ya tabbata kamar hadisin da makarma yake rawaitowa daga babansa bukair an ce wujada ce kamar hadisin da wato ba hazimi hakim ke ruwaitowa kamar hadisin da ala ibni abdurrahman ibni yaqub al-huraqi yake ruwaitowa daga babansa daga abu huraira kamar hadisin da amr bin shu'aib annabi a jaddi suke ruwaitowa kaga waɗannan abubuwan duka sahaif ne to amma waɗannan kaga in ta fuskan cewa wujada sahihiya duk za ka karɓi ta matsayin ingantacciya amma wajen malaman hadisi wannan kaga duk da tsakani sanadin to su a wajen su nan da nan da ke wannan rubutun ke tsakiya su wannan kamar gutsurewa ne da aka kace wannan ya sako bai zama sahihi ba duk da tsakanin mutumin da mutum ba wani abu nan to amma daga baya dai malamai sun sassauto da aka ga in kana duba in kana duba al-ilal na ko al-jarh wa ta'dil na ibn abi hatim razi da galibi ruwayo da yake da Imam Ahmad ai kitaba ce kitabatan ce kuma su al-Baihaqi duka daga baya za ka ga suna da za ka fi ma ka taba ilayya fi ma ka taba ilayya kuma an ci gaba da karba a haka an yi sai ai sauki daga baya amma dai malaman hadisi daga baya su da can sun koma ba sa wannan zamu jawo mu sake magana akan shi wannan su asanid al-hisad din irin su Bahz bin Hakim to me yasa muka ce wannan kai mu dauki shi abin kamar ruwayan irin su Abu Ubayda su mursal na Sa'id ibn al-Musayyib ko mursal na Muhammad ibn Sayyid shi ma an ce ya taharra al-aswab indahu haka kuma shi ma Ibrahim an-Nakhai amfanin ka ce waɗannan mulhaqat ne ba haƙiƙanin wanda suka yi sinadin su ya cika ba shine ana iya samu ta'arud to tanada to in aka samu ta'arud tsakanin muttasilus sanad da mulhaq dinsa kaga wa zaka gabatar kenan yawwa saboda wannan ai iya samu an faɗa mishi ba daidai ba ko ya fa an faɗa masa amma an dan jirkita labarin bayan da aka ji ba shi ma sai sai zama bai kiyaye sosai ba al-isra'il ali ko sai awana yana yana karanta wata kuskure mala ce ghayra mu'allal ba wanda yake da al-illa ba al-illa shine a sami wani shay'un qadihun wani abin da zai sa a riski a zuri wannan hadisi din a cikin isnadin ko dai wanda ke musamman galibi za ka ga illa abu ya ake samunta galibi illa wanda yake shakundum ne yake da ilimi ya kuma gewo yake da gewaye a wannan addinin ya san hadisai duka shi ke gane cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ko akwai illa ko babu illa galibi su suke ganewa amma wai dan kawai wanda mu yanzu muke karantawa muna kuma mu'amala ne da takardu kuma mu'amalan ta mu ba wai mu'amala ce wanda ta jima ba irin su shekul albani shekul albani ya shekar hamsin hamsin da biyar sittin yana fama kuma daga baya ka zo ka ce wai shi mu'amala yake takardu da haka ba zai ce hadisi kaza mu'allal ba hadisi ne mu'alba to dan me za ka hana shi ya ya shekara fiye da rabin karni ana fama kuma ka ce wai wai bai da giwaye yana da giwaye mana amma dai wanda yake irin mu dai haka yanzu aka fara shiga to kaka gaggawa kaka ce wannan kai hadisi na akwai illa kai hadisi nan kaza kaza akwai illa qadiha illa qadiha da sauran malamai ba su gani ba ka tsare kai kai shurufa ka ci gaba da bincike a ci gaba da bincike galibin magana akan illa cewa hadisi kaza akwai illa wani lokaci malaman hadisi ba sa iya bayani shi waya maka wani bayani bayanin kafin shafin mani'in jami'in dai shi ma kasan kan tambaya zai ce maka shi ba zai iya maka bayani ba zai iya bayani bayani ma ko zuciyar sa ta zama ta yi kunci da zai iya maka bayani bayani cikakke amma zai ga maka hadisi kaza ku kuskure ciki a wanda ubangiji ya yi musu baiwa da zarangwana a irin wannan fage ana cewa wato a ciki akwai hayyun sai da kafan ya hayu Sayyid al-Qattan sannan bayan sa sai dalibinsa Ali ibn Abdullah al-Madini Ibn Uyayna yana cewa suna zargi na akan ina gabatar da Ali ibn Abdullah al-Madini wallahi abin da nake koya a wajen shin nan ya fa kuma da ba za mu ce abin da ya koya wurin Ibn al-Madini Ibn al-Madini abin da Ibn Uyayna ya koya a wajen sa ba bai kai abin da shi wato Ibn al-Madini ya koya a wajen Ibn Uyayna ba wannan dai za mu dauka abin mubalaga amma dai wannan ya nuna girman sha'anin Ali ibn Abdullah al-Madini yanda malamansa ma suke girmama shi suka yi salkankance masa akan abin da sani kuma da yawa malamai suna yin sai Imam Ahmad suna sara masa a wannan fage da da Allah ta'ala ya bashi ya ya ya yi fitin kawo irin dalibai malamai irin sa irin sai Imam Ahmad irin su Ibn Ma'in yana dan sama da su to daga nan kasa ko sai su Ibn Ma'in din su Imam Ahmad din ko wanda zaka ya da al'ilan daga baya kuma wanda suka suka ya zama ayan Allah ban kasa a wannan shi ma sai Imam Bukhari sai kuma banda shi kuma Imam Bukhari sai kuma Abu Hatim Razi da Abu Su'at Razi su ma wannan bayan Allah ta'ala ne da ubangiji kawai ya kaman yi dan wannan ma ya aje su dan zakulu zakulu al'abuwa na hadisi irin wannan da ka kawo su ce maka hadisin batil hadisi na kaza in kuma maka bayani in wata ana maka bayani ka ka fahimta ta kuma ka ga shi bayanin wanda dan dan magana suka yi sai wani can bayani zai kara musu bayani sai ina tsammanin abin da ke cikin zuciyar su ne kaza amma sai ka sun wani bayani dan ziri haka su yi abin su dan ba za su iya bayani ba eh kamar babban da su kuma sai addara kutuni addara kutuni shi ma yana daga cikin wanda ubangiji banda gabanin addara kutuni akwai annasa'i shi ma yana da wannan abu imam annasa'i kusan kin yace ga ba muslim wajen sanin hadisi to wanda sai sai Abu Dawud da su sauran su duka su ma sun san abubuwa sosai sai Imam Tirmidhi sai wasu addara kutuni kusan ubangiji ya ba su wannan a wannan zamani namu daga cikin wanda ubangiji ya bayo shi wannan bayo shi Sheikh Bas Sheikh Bas shi ma ayan Allah ne a ban kasa a wajen sanin ilimi a cikin kuma malamai da suka shuɗe mana daga cikin waɗanda ubangiji su ma ya ba su ya ba shi wannan baiwan shi da Sheikh Sami Taymiya Sheikh Sami Taymiya ubangiji ya ba shi wannan ga wanda ya duba minhajus sunnan sa za ga wasu abubuwa ne kawai ke zakulowa yana za a fa hadisan za ga wannan wato kamar dai kamar kace ilimin sa ne karama ce da yawa malamai suna cewa da ilimin ba Allah dinin da karama ce zai wuya a ce mutum da shekaru irin nasa kuma a ce ya hada abubuwa da yawa irin wannan a wanda ya san ilimi yana biye magana ibn taymiya gaskiya zai ga abin da lalle dai akwai kamar dai ba kokari ne kadai ba akwai wata baiwa da ubangiji ya aje masa za ga ya dare masu ibn hajar sosai wajen mun sanin ilimin gaskiya ba za ma ka su ba ya dare mu ya dare mu sosan gaskiya ibn taymiya a wannan zamani kuma banda wannan ma banda Sheikh bin Baz ana cewa ba laifi al-Allama Sheikh Muqbil al-Wadi'i al-Yamani shi ma yana da wannan wato amma da ba kowa ne ya sani ba ko san haka ba kowa ne ya iya wannan baje ba baje ne wanda take bukatar sai an yi hakuri sai an abin nan an ce Ibn Abdul Hadi shi ma yana cikin Ibn Taymiya da Ibn Qayyim sana daga cikin wanda ubangiji ya musu baiwa da sanin ilal da Ibn Kathir sannan kuma na ƙarshen su shine Ibn Rajab al-Hanbali Ibn Rajab al-Hanbali Fathul Barin sa ba wai wato ba wai ba za ka ce wa zaka wadatu ga Fathul Bari Ibn Hajar kamar Fathul Barin Ibn Rajab ba ka zaka maka kasara ba karami ba eh akwai wasu madudu abubuwa da ya kimshi a ciki duk da ba a same ta cikakkiyanta ba amma dai in ka je ka duba to zaka fahimci abin da ubangiji yayi ma wannan bawan Allah na baiwa kwarai da gaske in kuma a baya baya ne can kamar imamu ibn abdulbar shi ma ya da wani kokarin in kana duba tamfiyar ko alisin kar sai galibi yana nakarin hadisai da mutum dinsu to wannan dai duk sai mu faɗa galibi akwai lokaci ya kare ka kore mu dai kenan kawai ka kore mu yanzu kaga kamar wannan hadisi na lati sumu yawm sabti illa fi yafrud alaykum fa lam yajid ahadukum illa liha ilabatin aw ud shajaratin falyabduqu so shi albani da ga sun sun kyautata hadisin sun karba ta hanyar sina'a hadisiya amma da yawa malamai magabata kusan ba su karbi wannan hadisin ba za ka ga su malik su al-auza'i gabanin su az-zuhri al'auza'i yana cewa mazilci da kuka ji mata ra'aitu hun tashar yana ɓoye hadisin yana gani hadisin ba daidai ke ba ya haifi da sai al-khattan ba muhammad yake cewa wa kana ya taqihi yana ma baya baya da hadisin yaki bani hadisin sai daga baya na je na saurari hadisin a wajen wani sa imam sun ba muhammad duka sun ce wani hadisin gaskiya akwai matsala tare da shi amma wanda ya magana da wanda ya fi ibn tabiya shi ma daga cikin wanda ya ce shi gaskiya hadisin akwai kuskure shi ba cewa yake yi hadisin wai wata magana maka bacin wannan bacin zuwa mun manzo Allah ba a cewa yi inda misali ana magana ifradus sabt ne to ai ifradus sabt ne ya kamata a kawo la ta sumi mun sabti illa man sama qablahu abawadu da haka ka ta faɗa to dan me za ka kawo fi illa fi mafturid alaikum haka farali ne kawai aka kawo ita in kuma ka ce farali ne to wannan ya sa ba duk hadisan da aka sani da manzo Allah wanda suka fi wannan cika da girma saboda haka to hadisin huwa hadisin ne mughayyar an waji ba hada shi ba an fahimci abin da shi mutum ya ake faɗa kaga wannan ba wannan wannan magana ce ta malamai sosai kamar hadisin da ake cewa Anas bin Malik a a cewa ko Muawiya ne in kun dubo kun musu salatin Nabi a kalbani ya kawo Muawiya ya zo ya yi sallah a Hijaz tunda shi yana Sham so da ya sallah sai sai bai bayyana basmala ba sai daga baya manyan malamai da Hijaz suka ce mashi ya baka bayyana basmala ba sai ba ne suka ce ka ga fa wannan hadisin aka faɗa haka ko da ma ka ce kawai anan Allah mata isnadihi to Anas bin Malik ne shi fake ruwaitowa cewa fa cewa la yasaftihuna illa bilhamdillahi rabbil alamin ba ka cewa bismillah la fi awwali wa la fi akhiri to kuma kawai yanzu kuma yana yana kawo wannan sannan kuma hijazin duk ga ra'ayinsu an san cewa ra'ayinsu shine al-israr bil basmala sannan kuma yaya za a yi wannan abin da aka yi shi a cikin jama'a amma kuma a ji kawai mutum ɗaya ke tunanar ta waɗannan abubuwa ɗin duk da wannan ba dole bane tunda na malaman biyar shi ma a cikin jama'a aka yi yace to kuma ya aka yi daga baya da tsallaka sham bayan sabuwar da sabuwar ilimin bai ji ya ƙara koya musu ba in sham ko suka bar wannan su kaga wannan hadisin ba aka ji ba mughayyar an waji sai ce wannan shi ma hadisin ibadu sabt sai ce shi ma wannan gaskiya hadisi ne mughayyar gaskiya hadisin hadisin la ta sunya musabti ni har yanzu gaskiya ban gamsu da ingancin wani hadisi ba ni ma dai gaskiya na fi na bi ra'ayin su ibn taymiya da suke cewa wannan hadisi mughayyirun min wajhihi huwa hadithun qad qala qala hu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw sha'a yushbihuhu walakinahu ghayru mahfuz eh wannan shi kuma rashin fahimta ne wahiyar daga shi asalin sanadin su asalin da suka ruwaito su samma da su sauransu da sauransu banda wannan ga hadisin afar alhaji wal mahjum akwai magana da imtimiya yayin nan sai in bar muku asamin ku je ku duba cikin magana da akan siyam hakikatu siyam na da haka aka buga ta shekaru baya can mutum karanta a masallaci wani rai da yawa ne sai muka karanta wani afar alhaji wal mahjum kun san shi ma kansa cewa wato nasikh ne ko ba mansukh ba ko kaza ko kaza ko kaza cewa wani wanda yayi yana azumi aka mishi aka mishi kaho to wanda ya kawon da wanda aka masa kahon to duk ya duk azumin sa ya lalace to wanda nasikh ne ko ba nasikh ba ko me ya nasikhin sa ko me ake cewa da ake kawo ibn tamiya ba dole wai wannan ra'ayi tace ra'ayin ba amma dai ibn tamiya yayi nakadi ma hadisin da nakadin kuma lalle zaka ga ko da dai ba wannan hadisin baka yi tafaki da shi amma ka san cewa wato an wato ilimi yayi amfani a wajen ya ya ce dama wato shi Khalid ibn Makhlad hadisin sa ingantattu ne Imam Bukhari yayi hujja da shi amma dama kuma lahu manakir to wannan kaga wannan kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa sannan wato wannan ya daga min jumlati mastu mastun kira alai ya kuma faɗi wasu wasu dalilai wanda in kun je kun koma insha Allah za ku ga za ku ga wato abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa a wannan babi din amma dai magana ce mai tsawo wannan wannan Abdul Hajji wal Mahdi magana ce mai tsawo sai ma mali ta da wasu fatowi da suke faɗa akan wannan to in tashi insha Allah in muka zo sai mu tashi akan sham kenan ko a karatu mai zuwa zani ba ko za mu ƙara zama ɗaya ko zai mi zama ɗaya to ba damuwa insha Allah sai mu sai mu tashi akan ashab insha Allah abin da bakar da Allah ya ba mu lada abin da bakar kuskure Allah ta'ala ya fi mana وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a haka aka buga ibn tamiya kusan galibi shi ba yana yi mai tabbatar sunaye ba ne galibi amma haka haka aka buga ina kuma jin ba za ka same shi a cikin sarrafa tafansa Dafin sa? Dafin? sau sai an tana muku abubuwan sai a bata mantawa na
dan mamutin ya ce a san eh wani wani magana na malamai ake yi gayarwa
imamu imamu at-tirmidhi ya ce zari wannan tad'ifi ne a wajensa in ya ce hasan gharib to wannan malamai shine suka da sabani akan me yake magana galibi abin da galibi in tabiya shi tafiya akan san kaji ka duba cikin magana da akan masalul hadith shi shi magana da yake yi shine wato hadith gharib din ne ta fuskan wannan sanadin amma ta fuskan shi wannan matan din yana da wasu shawahid da suke masa shaida fa ya tahassalu bi bi shawahid yawa to wannan shine kusan a takaice abin da aka faɗa amma ban da shi akwai su magana da su ibn al-mulaqqi da sauran wasu daga cikin malamai wannan insha Allah an samu wani lokaci mun faɗa kuma ka ƙara wasu awa kafin cika sai ka same shi da masha Allah
tambaya ce ne ta bismillah kamar wannan a wajen sali sanad da da al'ala eh amma buhari eh akwai wani malami da wannan sai wasu abubuwa karkashin su guda biyar amma na rasa littafin inda akwai littafin kama a ita sali sanad sai kawo mursal
na sai kawo mursal mu'allak mujallas munqadi eh
a kuma a adala sai kawo fisk alhazib al-ikman bil hazib al-jahala al-bid'a a tamamu da kuma sai kawo eh to ai wannan yana faɗan asbab ne misali yanzu kaga isnadi yana iya zuwa ya zama itis- ittisalin sanad amma kuma kaga shi a cikin isnadi akwai wani majhul kamar wannan amru bin bujjan da muka faɗa ɗazu kaga ya majhul ne saboda haka zaman shi a wurin kamar hadisin ya buɗe inda ba san shi ba eh haka zalika aka zama wani fasikanci kamar hadisin ya zama ko da kaka ce hadisin ya kamar kamar al-harith al-a'war eh arwaya da yake wata daga Ali bin Abi Talib duk da ya mutassil sanad ne amma kuma shi kuma laysa bayyinan shi ba mai addini ne ba na ba karɓi hadisansa ba an fahimta saboda waɗannan duka wasu dalilai da suke sanyawa ko da zahirin su akwai ta sada sana ba kuma kamar babu ne tunda an samu fasikanci ko an sami mujahara ko an sami kaza ko an sami kaza insha Allah tabarakallahu fi